الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a cikin wannan yini na ainihin asabar sha hudu ga watan uku watan rabi'un al'awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama 1447 a ci fara karatunmu na wannan littafi mai albarka mai suna ash-shama'ilul muhammadiyya wallafa ta abu isa a tirmidhi rahmatullahi ta'ala alaihi wa ghafara lahu da littafi ne mai matukar mahimmanci a cikin abin da ya shafi ilimi na harifi da kuma faɗin wasu shama'il wanda suka shafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an ce shama'il a'ammu min as-sifat aw al-akhlaq duka abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama yanayin tafiya shi yanayin halittar shi yanayin halayya shi yanayin zamantakewa shi da abubuwa da dama dai wanda bi'idhnillahi ta'ala za mu je su to za mu fara da tarjaman malam da ba ta da tsawo nuskar da ke hannunmu ga ta nan alhadiyul muhammadi ne ko alhadiyul muhammadi kusan dai galibi ita ce ta fi shahara yanzu bugun wannan littafi malam ya ce tarjamatun muhtasaratun anil mu'allif tarjama ce takaitacciya game da wato ainihin mu'allifi na wannan littafi marubucin shi wannan littafi ismuhu huwa al-imam al-hafiz al-alam al-bari' abu isa muhammad ibn isa ibn saurata ibn musa ibn ad-dahhak as-sulami at-tirmidhi ad-darir ad-darir wanda yake da rauni a cikin ganin shi ya samu matsala ta rashin gani da kyau a ƙarshen rayuwar shi kuma makancewa a tirmidhi nisbatun ila tirmidh aw tirmidh bi kasrita wato nisba ne zuwa garin tirmidh wa hiya madinatun qadimatun ala nahri balkh الضرير لأنه قد أصابه العمى في كبره مفهوم مولده ولد سنة تسعة بعد بعد المئتين هجريا في مطلع القرن الثالث الهجري العصر الذهبي لتدوين السنة النبوية المباركة حيث ظهرت في هذا القرن كتب الصحاح في بلاد ما وراء النهر ما وراء النهر نهر جيحون كينا أنا كرم وأن زمن العصر الذهبي شيني لوكة تدوين السنن littattafai na sunna galibi a wannan shekaru aka rubuta su tun daga sayin bukhari da muslim da sauransu an gane to shi ne sai yake cewa wannan gari arzu ulama ilhari almashahuri na muhammad bin ismail da bukhari muslim alhajjajin mai saburi da shi a tirmidhi din طلبه للعلم نشأ الإمام الترمذي في طلب العلم ورحل إلى العلماء ليأخذ عنهم العلم فقد رحل إلى خراسان والعراق والحرمين وبقي مدة طويلة حتى تحصل على العلم يا جماعة حرمين شيني كسم مركزي مكة دا مدينة نني مركزي نما لمي تشيبيا دا متترر إلم koda akwai malamai a yankuna amma dai kowa dai yakan zo aikin hajji yakan zo umra yakan zo katto sai a haɗu a amfani da juna wasara imaman hafizan bari'an ya kasance wato shugaba ne masanin hadisi an ce hafiz yanzu galibi a ce hafiz ana nufin mahaddacin qur'ani to su a da ana nufin mahaddaci qari ake ce amma hafiz masanin sunna wanda zai yi wuya a samu wani hadisi da bai san shi shi ake kira al-hafiz bari'an wanda yake ya kware shuyukhu wa huwa tilmidhu imam al-muhaddithin al-imam al-bukhari وتأثر به أشد التأثر ولا سيما في فقه الحديث وناظره وناقشه su suna sukan buɗe kofa munazara ga ɗalibansu tirmizi ɗalibin imam bukhari ne ya tasirantu da shi hatta cikin jarhi da ta'adili suka ji ya ce da kaji ya ce muhammad mato bukhari yake ne musamman gurin fiqhul hadith ka karanta sunan na tirmizi zaka tabbatar da haka shi bukhari fiqhun shi yana cikin tarajim din shi shi ko tirmidhi cikin ta'qibat bayan ya ambaci hadisi sai kaji ya ce wa alaihi al'amalu inda kathirin min ahli ilm wa bihi qala fulanun wa fulanun wa fulanun wannan mas'ala ce mai muhimmanci wannan yasa wato ainihin wasu daga cikin malamai suke fifita turmidi akan ma bukhari da muslim ga ɗalibin ilimi ba a gurin ƙarfi da inganci ba wani ba haɗi amma ga ɗalibin hadisi wato ya ba da inaya ta musamman ga turmizi ya fiye mushi fiye da inayar da zai bayar wa bukhari bukhari da muslim in ka haddace wato ka rage hanya sosai shi ko sauran sunan bayan haddan ana buƙatar sai ka san hanyar da hadisin ya biya inganta to turmi zai taimaka maka gurin wani duk da sai ka yi da hadar gurin tahsin din shi gurin tahsin din shi akwai tasahulanci tare da cewa ya faɗa cikin ilal al-kubra cewa duk in ya ce hasan musamman ya ce hasan gharib yana nufin ko bai ce hasan kai hasanun yana nufin wani lokaci hasanun lighairi ko da zaka ga akwai rauni cikin isnadin kuma ya hassana shi yana nufin ma'anar shi ta inganta ko kuma yana nufin mai kyau ne gurin malamai tun da sun yi aiki da shi wamin abrazi mashayikhihi kutaiba ibn sa'id wanda kaga ya hadu da bukhari cikin dauka daga kutaiba dan kutaiba shine shaykhul jama'a suna kiran shi shaykhul jama'a duka ashabul kutubi sita sun yi riwaya daga gare shi wa ishaq ibn rahuya malamin shi wa abu kurayb da abu kurayb malamin musulun wa musulun ibn al-hajjaj an-naisaburi wal al-imam abu dawud as-sijistani wa ghayruhum kathir duka malaman shi wa kana min abraz sifatihi allati urifa biha quwwatu al-hifz quwwatu al-hifz quwwatu adh-dhakira baiwa ce ga dalibi kuma abu ne wanda ya dace ko ya wajaba mu dinga roƙon Allah dan baka da ƙwarin hadda ilimin ka yana da rauni babu thika amintacciya cikin nakal ɗinka da hikayat ɗinka da kaza faƙad kana hafizan bari'an aliman amilan wari'an zahidan duka Allah ya tara mushi baka min khashiyatin lahi hatta amiya wa baqiya dariran sinina kamar yadda ya faru da ibnu abbas yawan kuka har ya makantar da shi ثناء العلماء عليه قال الترمذي قال لي محمد بن إسماعيل من تفعت بك من تفعت بك أكثر ممن تفعت بي abinda na karu da shi gurinka yafi abinda ka karu da ni kaga duk da akwai tawadu ga Imam Bukhari amma ai ba a banza ba ruwa baya tsami banza me yasa zai ce ma ɗalibin shi ni na fi karuwa da kai fiye da yanda kai ka karu da ni saboda kwazo da zakakurancin wannan ɗalibin kamar yadda Ali ibn al-Madini shi ma ya gaya ma Bukhari makamancin wannan magana tare da shi Bukhari cewa ya bai taba ganin kanshi ba komai ba sai da ya zauna gaban Ibn al-Madini mastasghartu nafsi illa ba'da an jalastu ila Ibn al-Madini ce ban taba jin cewa ni ba komai bane sai da na zauna gaban Ibn al-Madini amma Ali ibn al-Madini an Bukhari ya shigo har wato wani kallo na jinjinawa yake mishi duk da dalibin shi an gane ku ana samu wani imamu shafi'i ba an ba da labarin cikin malaman shi akwai wanda shafi'i na shiga malamin ke fara kyarma ba in yana magana bakin shi na rawa ina tsoron ya kuskure ana samu wa qala ibn kathir huwa ahadu a'immati hadha ash-sha'ni fi zamanihi wa lahu al-musannafat al-mashhura qala ibn hibban fi thiqat ibn hibban cikin al-thiqat yace kana abu isa mimman jama'a wa sannafa wa hafiza wa dhakara yana cikin wanda suka tattara ilmin muka suka yi rubuce-rubuce suka haddace hadisai kuma suka tattauna da malamai wa qala al-hakim sami'tu umar ibn allaka yaqulu mata al-bukhari falam yukhallif bi khurasana bi khurasana mithla abi isa wa hukka lahu dhalik wa fi al-ilmi wal hifd wal wara'i waz zuhd bi bar bukhari bi bar cikin daliban shi irin abu isa a khurasana abu isa yani at-tirmidhi ko وقال الذهبي الحافظ العالم البارئ الإمام البارع جامعه سنن الترمذي قضى له بإمامته وحفظه وفقه ثقة مجمع عليه الذهبي يتي babban masanin hadisi ne babban malami ne shugaba ne ƙwararre ne littafin shi na jami'ul tirmidhi shi yake ba da shaida da wato hukuncin cewa imamul tirmidhi imam kuma ya tabbatar da fahimta shi da haddashi da kuma dukkan malamai sun hadu akan cewa fiqa wasafahu as-sam'ani bi annahu imamu asrihi bila mudafa'a mu'allafatu walahu mu'allafatun adida minha al-jami' al-mashhur bis-sunan al-jami' at-tirmidhi yake asali amma ya fi shahara da as-sunan at-tirmidhi al-ilal kabir da kuma al-ilal kabir wanda wato ainihin malamai suka yi ma aiki suka yi mai shuruh da cikin shuruh din da aka yi mishi hadda na ash-shanqiti da shi sunan din ka yamawa yamawa sharhi ari wato yake da suna mi'aridatul ahwazi ibn al-arabi yayi sharhi na ilal na at-tirmidhi wal ilal as-saghir yana da al-ilal as-saghir wanda yake hada da sunan din shi wa shama'il al-muhammadiyya وفاته توفي الإمام الترمذي في الثالث من شهر رجب سنة 279 يا رسول شكرة دليبيو دا سبعين دا ترى أتوباين شكرة دليل رسول الإمام مالك مالك يا رسول دليل سبعين دا ترى الترمذي دليبيو دا سبعين دا ترى رحمة الله تعالى عليه نعم وهذه جامعنا سنادة تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي الحمد لله من وسلام- سورة الترمذي بن سورة الترمذي الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن عبد عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأنهب ولا بالآدم ولا بالجعد القطط قطط القطط القطط ولا بالسبت بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله تعالى على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء نعم ga isnadin nan dai isnadi salimi sahih abu raja kutaiba ibn sa'id kaga da shi ya karya a cikin isnadin ko na da shi ya fara kutaiba ibn sa'id ibn jamil daga malik ibn anas imam darul hijra daga rabi'a ibn abi abdurrahman rabi'atu ra'ayi daga al-imam anas ibn malik rahmatullahi wa radiyallahu ta'ala alayhi yace yaji shi eh, rabi'a ya ji anas dan malik radiyallahu anhu yana cewa sami'ahu ba wai anas ne ya ce sami'ahu ba an gane ko annahu sami'ahu ya'ani anna rabi'ata sami'a anasa yana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bit-tawil al-ba'in annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance dogo zankalalo al-ba'in wanda wato tazara akan al-bawm shine tazara ko to ba'in abinda ya wuce iyaka kenan ana ba dogo ne sosai ba ba dogo zankalalo ba ne hamid yana dariya wala bil qasir kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba gajere ba ne shi yasa wani zamu ji ina ga hadisin Anas cewa hadisin Ali ko hadisin Anas ne cewa raba'atan ne ko bainan nas shi ba dogo ba shi ba gajere ba wala bil abyad al amhaq kuma shi ba fari ne mai haske na zabiya ba zabaya wanda za a ga wato irin da rana ma idan shi kamar yana bai san bude ido hasken ya- farin yayi yawa to ba irin wannan farin bane wala bil adam kuma annabi sallama ba wa- wankan tarwatsa bane adamul law shine samar asmarul law ruwan kasa ko ko chocolate color shi ya fi karkata zuwa ga shi fari ne amma ba fari mai irin daukan ido din nan dau din nan نعم wala bil ja'di na sanan bai kasance mai guntayen gabbai ba alqatat alqatat ja'd alqatat wanda guntayen gabbai ko gajeren cikurkudaddan gashi duka ana fassara bai kasance mai guntayen gabbai ba kuma bai kasance gashin shi irin na- na- na- namu ba Gane, gashi yan guntaye haka wanda aka bar shi zai yi kuda-kuda ka anna ala ra'asi zabibatu an gane to ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sana Allah ta'ala ya aiko shi da annabta a lokacin da ya cika shekara 40 fa aqama bi makkata na'am eh, wa- wala wala bis sabti manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance wato ainihin ah, eh, mai cikurku mai dunkulallen gashi ba sabti shine gashi ya zama ya ya ciccure guri guda na
ya kasance sallallahu alaihi wasallama mai ko kuma irin gashi mai warwarewa afuwa shi ja'ar shine mai curewa sabtu kuma irin wanda za a gan shi butsa Eh, to annabi gashin shi muntazim yani Allah ya aiko shi a wato lokacin da ya cika shekara 40 shine ra'asul 40 ba wai ya kusa fita ba ba yanzu ya shiga ba ya cika shekara 40 cin kun gane fa aqama bi makka ta 10 sinin ya zauna a makka shekara 10 da wani abu larabciyon lokaci sukan yi hadfin sha kaza 20 da kaza wannan kisar din sai su goge shi yanzu ana cewa 40 hadisi ba amma hadisi nawa ne 42 42 to amma sai a ce 40 yanzu hadisin ibnu mas'ud 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqatan mithla dhalik akwai yaduwa da ta kawo 45 to da ka 40 dai da wani abu shine ake nufi to nan ma ya zauna a makka shekara 40 da wani abu amma goma sha wani abu sha nawa ne sha uku yayi ko وبالمدينة عشر سنين المدينة شكرا قوم وتوفاه الله تعالى على رأس ستين سنة أي- أي ستين دا أكون وأنا ما سيتي ستين سنة لأن ستين دا وأنا أبو كيا وانا na وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء وتقول انكر دليل حساشي أكن سمن غاشن كنشي كو جيمون شبا أسامو farin gashi da 20 ba har yaba duniya sallallahu alaihi wasallam yana da jiki mai kyau ba irin masu saurin tsufa ba wani hamsin ma sai kaga yayi lalle gashin gaba ɗaya ya zama fari dole sai an tukata shi da lalle na na'am alhadith asluhu fi sahihain na'am نعم قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب mas'adata din nan da na mai tanwin yana mas'adata al-basri
أحسن الله إليكم قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حد عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبق أسمر اللون إذا مشى يتكفر آه، حميد بن مسعدة البصري عبد الوهاب بن الثقفي حميد الطويل كينانكو نعم حميد عن أنس حميد بن أبي عبد الرحمن كينان الطويل لقى أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتيز أكازكيا ليس بالطويل ولا بالقصير شيبا دوغوبا كما شيبا غزيريبا amma in gurin amyalu ne amyalu ila tul yana da tsawo amma ba irin shi yasa can yace laysa bi tawilil ba'in tsawon bai wuce iyaka ba sannan ba gajere bane hasan al jism annabi jikin shi mai kyau shi yasa Anas wata ran yace in yaga annabi na murmushi kawai sai ya tana wata daren sha hudu wa kana sha'ruhu ra- wa kana sha'ruhu laysa bi ja'd laysa bi ja'd gashin kanshi ya kasance ba cikurkudadde bane wala sabutin kuma ba watsatse bane asmaral launi yana da launin ruwan kasa kaga can kuma ya ce laysa bi asmar kenan ba asmar ne wato eh, qahatu ba ba launin shi warkan- wankan tarwatsa ba ne sukan ce wani asmarun laun- laun ko da a ce wato yana da ko da fari ne shi amma suna nufin hasken shi ba irin wancan na zabaya ba idan masha ya takaffau idan yana tafiya yakan tafi dukan tafiyan maza yake wani ga ya taho ya bar kan a baya ko kuma wani kan na gaba to shi tare yake tafiya shine tafiyan maza ce kamar za mu ji a hadisin ali ka annama yan haƙo in sababi kamar yana gangarowa daga wani saman tudu نعم قال حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي
العبدي.
العبدي حسن الله عليكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن أبي إسحاق قال سمعت سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شعمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت قط أحسن منه محمد بن بشار العبدي هو نعم من كبار الأئمة هو من رجال البخاري ومسلم محمد بن جعفر بن دارك ينكو فيما أنا تكمن يما لم لقى شعبة بن الحجاج الواسطي أبو البسطام كما أمير المؤمنين في الحديث نعم بخاري بايا وتحديث شعبة in ka ga a babi a hadisin farko baka ga shu'uba ba to ba za ka taba gani a babun ba sai dai inda zikir kawai kila a ce wata riwaya ta shu'uban ta sa a ambaci amma dai inda cikin usul din shi akwai shu'uba baya tsallake shi in ka ga ya ba shu'uba to na biyu malik su ne ya fi girmamawa cikin malaman malaman shi radiyallahu ta'ala anhu daga abu ishaq abu ishaq as-sabi'i kenan sai sami'tu al-bara ibn azib radiyallahu anhu bara ibn azib sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam baban shi ma sahabi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance rajulan marbu'a mutum ne wanda yake rajul aka ce rajul minan nisa shine dai raba'a da muka ji a wancan hadisin na Anas tsaka-tsaki ne cikin mutane marbu'an kamar wato na'ati ko kuma badali rajul shine dai marbu' da duka ɗaya marbu'an ya ce marbu' ma'ana shi ba dogo ba shi ba ne shi ba gajere ba shi ba irin fari fat din nan ba kuma ba baki ba ne gurin halitta da gurin sifa mafhum ba'ida ma bainal mankibain akwai tazara tsakanin kafadin shi biyu wanda yana cikin sifa mahmuda ke zama yana da yana da fadin kirji azimal jumma ya kasance mai yawan gashin kai jumma wani nau'i wani ake cewa kimiyya ne na gashi akwai limma ko akwai jumma to jumma yana sama da limma amma asali limma shine wanda yake mai a limma wanda yake tsayawa iyakunni jumma wanda yake zubowa har saman kafada to na annabi sallama duka ya hada sifar biyu sai ya ce ila shahmati udunai gashin har zuwa fatar kunnuwan shi to nan fatar kunnuwan shi a lokacin da ya cura gashin kenan in ya dandade shi to bai wuce kunnen shi amma idan farakahu wanda zamu ji a gaba in ya raba shi biyu to yana sauka har saman kafadan shi kenan in ya kasance a tare limma ne in ya raba shi jumma ne alaihi hullatun hamra ya ce annabi sallama yakan sanya wasu kwamfule na kaya jajaye hulla shi ne set kwamfule kenan ko a ce riga kalan wandon da mutum ya sa ma ra'aitu qattu ahsana minhu da ɗai ban taɓa ganin wanda ya kai shi kyau ba in ji bara wato wani hadisin ya zo da asalin shi yana musulun yana ma bukhari da musulun cewa ya ga annabi salama da wannan kamannin ne za a cikin wani balaguro ya ce ya gan shi da wannan kama bai taba ganin mutum mai kyawu irin shi ba kakauren da hassan ya ce wa ahsan min kalam tarakattu aini wa ajmalu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u na'am قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ما رايت من ذي ذمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب من منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل.
سنار محمود بن غيلان شمام رجال الجماعة وكيع بن الجراح الرؤاسي وهو من كبار الأئمة سفيان هو الثوري وكيع عن سفيان قطعا الثوري سابانا كقى عبد الله بن الزبير عن سفيان وشكوان ابن عيينة عبد الله بن الزبير المكي عن سفيان ابن عيينة وكيع عن سفيان الثوري لقى أبو إسحاق السبيعي لقى براء yace ban taba ganin mutum ma'abocin gashin da yake tsayawa bakin kunnen shi shine zilin ma fi hullatin hamra a cikin kwamfule na kaya jajaye set ɗin kaya jajaye wanda yake ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam kyau ba wani mutum ko da ake cewa an ba annabi yusuf rabin kyau kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahu sha'run yadribu mankibai yana da gashin da yana bugun kafadin shi kaga in ya raba shi kenan ba'idu ma bainal mankibaini akwai tazara tsakanin kafadin shi lam yakun bil qasiri wala bil tawil na'am نعم سفيان بن سفيان الثوري سفيان ابن سعيد الثوري نعم قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شتم الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس كراديس طويل المسؤوبة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من شبب لم أر قبله ولا مثل ولا بعده ولا بعده مثله صلى الله عليه مثله.
مثله صلى الله عليه وسلم إنه حسن لغيره وما المسعودي اختلط بآخر اختلط بآخر amma hadisin eh, hadisan da muka ji baya za su zama shaida a kan shi an gane ko نعم sannan Uthman ibn Muslim Abu Abdullah layyin al-hadith Uthman ibn Muslim ibn Hurmuz Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im ina cikin abna'us sahaba daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bit-tawil wala bil-qasid shafanul kaffain yana da kaurin yan yatsan hannu shine shafanul kaffain yani asabi'u kaffaihi kanat ghaliza wal qadamain hakan ne an yatsun kafa dakhamur ra'si yana da babban kai babban kai suka ce baiwa ce ko annabi kanshi na da girma dakhamul karadisi yan yatsun shi duka suna da suna da ainihin wato girma bawilul masrubati yana da dogon gashi tsakanin daga kirjin shi zuwa cibiya masruba kenan an gane ko masruba gashi wanda yake towa daga kirji zuwa ainihin wato cibiya idan masha takaffa in yana tafiya yakan tafi duka takaffu'an wato yakan tafi duka wannan tauhidi ne al-lafzi ka annama yanhaddu min sababin kai ka ce yana gangarowa daga tudu ne lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam kafin shi da bayan shi ba ai irin shi ba na'am قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبعي البصري الضبي الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الأحد حسين وهو بن أبي حليمة والمعنى واحد وقالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفر غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل المهلك ولا بالقصير المتردد وكان رفعة من القوم لم يكن بالجعد القطي لا بالثبت كان جعدا رج- رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه جوير أبيض مش- مشرب أبعد العينين أبعد الأشفاق جميل المشاشي والحديد أجده ذو مسربة شتم الكفين والقدمين إذا مشى تقلق كأنما كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت معا بي- بين كتفي خاتم خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة معرفة أحبه يقول ناعت- ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله يقول عليه ناعته وسلم
يقول ناعته يقول ناعيته أحسن الله إليكم يقول ناعيته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم
na'am yake cewa duk da isnadin na da rauni Umar bin Abdullah maula ghafra da'ifi ne Ibrahim bin Muhammad yana da jahalatul hal wa lam yalqa Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda na'am yake cewa Ali ibn Abi Talib ya kasance in yana siffanta Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tawilil mumghiqi misalan bai kasance tsau- dogo mai tsawo sosai ba shadidul tul kenan wala bil qasir al mutaraddid kuma bai kasance gajere wanda gaban shi suke shiga shiga cikin juna ba wa kana rib'atan min al qawm ya kasance tsakatsaki ne cikin mutane lam yakun bil ja'd al qatad aw qatati bai kasance mai guntayen gabbai ko gajejjerun gashi ba wala bis sababi kuma bai kasance mai irin watsatsun gashin nan ba kana ja'dan rajulan ya kasance tsakatsaki ne wato duka dai da ja'ad da rajul a nan ma'anarsu ɗaya tsakatsaki walam yakun bil mutahhami bai kasance mai katon baki ba da mutahham shine wanda bakin shi ya zama babba sosai wala bil mukalfami kuma bai zama mai dan tsilin baki ba an gane ko Na.
mukalsam kamar wanda an mai takunkumi bai iya magana bakin baya buduwa da kyau ba haka yake ba wa kana fi wajhihi da- da- tadwirun a fuskar annabi ya kasance akwai wani cycle haka ba irin wanda za ga fuskar ta yi tsawo sosai ta inda har ta zama ta shiga cikin muni ba na'am
abyadu fari ne shi mushrabun amma farin shi da kwai wato ainihin ruwan ƙasa-ƙasa a cikin shi wato fari mai gaurayi ba fari irin tas din nan ba ad'ajul ainin ya kasance yana da manyan idanuwa na'am ahdabul ashfar ya kasance yana dogayen gira jalilul mashashi nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kasance yana da gabbai ko irin eh, suke da suna waɗannan ƙasusuwa a fili suke gabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fito a fili suke wal katidi hakan nan kafadin shi sun fito a fili suke ba irin wanda za a ga nan naman ya cike ba a ganin ba a ganin kafadar shi ba ajradu wato annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance ajradul lawn ma'ana ajradul as-sadr kenan mai babban kirji ne yalwataccen kirji zu mash- zu masrubatin ya kasance ma'abocin gashin kirji ne shatanul kaffain yana da kaurin tafukan hannaye wal qadamaini da na kafafuwa idza masha taqalla'a idan yana tafiya yakan tunkuda ka annama yanhattu fi sababin kamar yana gangarawa saman tudu wa idan tafata tafata ma'an in zai waiga yakan waiga ga baki daya idan ba a tsorace ba yake baina katafaihi khatamun nubuwa tsakanin kafadin shi biyu akwai tambarin annabta wasu gasu gashi ne haka yayi rubuta muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam a tsakanin kafadin shi ta baya ga hadisin salman an yi bayanin shi ko sai ce ajwadun nasi sadra ya fi mutane yalwar kirji kaga can muka ce yana da faɗin kirji na zahiri nan kuma yalwar kirji na wato kyakkyawan hali da rashin ruko da rashin wato ainihin hassada da sauransu wa asdaqun nasi lahja ya fi dukkan mutane gaskiyar zance wa alyanuhum arika annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mutane taushin hali arika hali wa akramuhum ishra ya fi su kyautatawa gurin zamantakewa man ra'ahu badihatan habahu wanda ya haɗu da shi nan take zai zai ji kwarjinin shi wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbahu duk wanda yayi zamantakewa da shi gurin sanayya to zai san zai zai kaunace shi in dai wata alaka ta taba hada ka da shi ba za ka taba mancewa da shi ba yaqulu na'ituhu duk wanda yazo siffanta shi yana cewa lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam na'am قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأشمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الملفت الذاهب طولا وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامي منهك في نشابته أي مجها مجا شديدا والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا وأما القطع kisran كسرا أحسن الله إليكم ce وأما- kasran karbi da yaji نعم وأما القتل فشديد الج- الجعودة ju'uda جعودة والترجل الذي في شعره حزنة أي شثن أي شثشن قليل وأما المطهم فالبادل الكثير اللحم والمكلثم المدور الوجه وال- والمدawwar alwajh المدور الوجه والمشرب الذي في بياضه حل- حمرة والأدعج الشديد سواد العين سواد العينين suwal al-ayn سواد العين والأدمغ والأهدب الطويل الأشفار waga fassara al'asma'i ya kawo ta turmidi ya ambace ta da isnadin shi zuwa ga muhammadu bin hussein abu ja'far cewa fassarar wannan hadisin al-mumrid al-zahibu tula wanda yake da tsawo ya tafi ya miƙa ya ce ya ji wani mutumin ƙauye yana cewa a cikin maganar shi mumridun fi na shabati ai maddaha maddan shadida wato mutumin da ya miƙa wato abin miƙawa mai mai tsanani na shaba kamar ruwan kibau kibiya Eh, kenan harbin shi in yana yi yakan miƙar da hannun shi da kyau sanda zai harba walmutaraddidu addakhilu ba'dahu fi ba'din qisra wanda sashin shi ya gaban sun lullume cikin juna tsabar gajarta wa amma al-qatid fa shadidul ju'uda wanda gashin shi ya cikurkude sosai wa tarajjul alladhi fi sha'rihi hajuna ay tathannin qalil wanda gashin shi ya kasance ya dan karkace haka kada wa amma al-mutahham ko mutahham falbadinul kathirul lahami kiba wanda kuma jikin shi yake da yawan nama sosai an gane ko wal mukaltham al mudawwarul wajh wanda fuskar shi take a kewaye haka ba ta miƙe ba wal mushrab alladhi fi bayadihi himra wanda fari ne amma akwai ja cikin faransa wal ad'aj ashadidu sawadu al ayn wato tsananin bakin ido wal ahdab at-tawil al ashfar dogayen gira na'am قال حدثنا سفيان بن وقيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي املاء علينا من كتابه قال اخبرني رجل من بني تميم من ولد ابي هاله تزوج خديجه يكنى ابا عبد الله عن ابن ابي هاله عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خال سألت خالي سألت خالتي سألت خالي
نعم هند بن أبي هالة وكان وصافنا عن حليم عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصرف لي شيئا منها أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما فخما مفخما يتلألؤ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من من المشدد عظيم الهامة رجل الشعر إلى إذا إذا انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شمحة شمحة أذنيه إذا هو إذا هو وفره أسمر اللون واسع الجبين واسع الجبين واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدرؤه يدرأه الغضب أقنى العرق يدره يدره الغضب يدره الغضب أحسن الله إليكم يدره الغضب أقن العرني له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج مفلة الأسنان دقيق المسلوبة كأن عنقه جيد دموع دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باد باد متماسك سواء سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديسين كراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة اللبة والسرة بشعر بشعر يجري كالخط عار الثدين الثديين والبطن مما مما سوى ذلك أشعب الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة راحة شتم الكفين والقدمين سائد الأطراف أو قال شائد الأطراف قمصان الأخمصين مسيء القدمين ينبأ عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو يخطو
تكفيا يخطو تكف تكفيا يمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق يسوق أصحابه أصحابه أصحابه يبدو يبدو من لقي بالسلام
نعم yake cewa a isnadin nan sufyan bin waqi' daga jami' ibn umar ibn abd arrahman hatta shi sufyan bin waqi' tukullima fi wa jami' ibn umar ibn abd arrahman rumiya bi tashayyu'i wa du'ifa an gane ko yace ya muslim la'i daga kitab din shi yace akhbarani rajulun min bani تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله مجهول عن ابن عن ابن لأبي هالة شيما مجهول عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا أكسن شيء متن يون يا إيا سبان تأو na tambaye shi game da hilya kwalliya ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li shay'an minha ata'allaqu bi ce ina kwadayin ya gaya min ko ya siffanta min wani abu na kamannin annabi sallama da zan rike ainihin wato kankame shi to sai yake cewa فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما نبي ya kasance babba ne abin girmamawa ya tala'lu wajhuhu tala'lu al-qamari laylatal badr fuskar shi tana yin walqiya tana annashuwa yanda kasan farin wata daren 14 yana haske aqwala min al-marbu'i yafi dan takaitaccen mutum haka tsawo wa aqsara min al-mushaddadi kuma yafi dogo gajarta azim al-hamati yana da babban wato ainihin hama hamatul insan saman jiki haka jikin shi sama yana da girma a rajilar sha'ari gashin shi a sharce yake baya ga a dukunkuna ba yake cewa inin farakat aqiqatuhu faraqaha idan gashin kan shi ya rabu to yakan raba shi gashi daga nan gurin madaga daga gurin makwarkwada daga saman goshi haka da ya ga alamar gashin nan kamar iska ko wani abu ya raba shi to sai ya mai da shi gefe haka to anan ne yake taba kafaɗa shi wa illa in ko ba haka ba fala yujawizu sha'ruhu shahmata udhunayhi gashin shi baya wuce fatar kunnen shi idza huwa wafar wafarahu indai har ya tara shi guri guda ko ya cika shi azharar launi yana da haske a launin shi wasi aljabini yana da yalwa a cikin wato ainihin goshin shi azajjal hawajibi yana da siraran gira gira ta saman ido sibiriya ce shi yasa mata su hassukan je a feke musu idan suna ganin haka wato ya fi sanya su su yi kyau shine almulammisat da annabi ya la'anta sawabigha fi ghairi qarani wato giran idan nashi sun kasance cikakku ne amma ba su haɗe ba shine min gai da kamin ba su haɗe tsakanin ta dama da ta hagu ba bainahuma arakun ko irkun tsakanin su akwai wata jijiya jijiyar abun da goshi wannan ya durruhul ghadabu fushi na cika wannan jijiyar sai ga ta fito shine sai ga ji an ce ya tada jijiyar wuya munan jijiyoyin wuya mutum ya fushi ke bayyana ba na goshi to can goshi ne sai ga wato ainihin humra ta fito shine aka ce kana sallama idan khataba ihmarrat aynahu wa ala sautu wa ishtadda ghadabu to duka cikin alamar wannan fushi musamman ga jan mutum sai ga wannan jijiyar ta yi jajawur kamar jini ya shiga cikin ta ta kumbura alamar jinin mutum ya tafasa rai ya ba ciki shine yadurru bil ghadab annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance aknal ari wato ya kasance mai dogon karan hanci nan saman hancin shi yana da yana da tsawo wanda ya ga alama ce ta kyau ko lahu nurun ya'luhu yana da haske da yake bayyana a jikin shi yahsibuhu man lam yata'ammalhu ashamma wanda bai fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba bai yi la'akari da kyau lokacin da yake kallon shi ba sai tsammanin cewa wato karan hancin nashi al'ashanmu shi ne wanda yake da katon hanci sosai hancin ya zamanto ya yi girma to wanda ya kalle shi irin kallon tsoro sai ya ɗauka hakan shi ko sifar annabi sallallahu alaihi wasallam ta cewa afnal ari bai zan bai mai da shi ashanmu ba an fahimta ko kathal lihiyati ya kasance mai yawan gashin gemu ne sahalal khaddain yana da taushin kumatu biyu bali'al fami yana da baki mai girma wanda wannan sifa ce mahmuda a wurin laraba waccan da muka fasara ɗazu ta girman nama dukan da asma'i ya fassara to wannan shi yana da baki bakin shi ba ɗan mitsitsi ba ne haka haka mai ɗan matsalin baki ko gurin cin abinci sai a bar shi baya ko bali'al fami wato yana da baki mai girma muflijal asnan yana da wushiriya a tsakanin haƙoran shi daqiqal masrubati yana da sirantaka a gashin kirjin shi gashin kirjin ba bai baje ba siriri ne haka ya ta ka anna unuqahu jidu dumya Allahu akbar kai ka ce wuyan annabi sallallahu alaihi wasallama wuya ne na yan kufe dumya yar bebi dumya kaga dai ai tana da dan tangani wuyan nata yana bai kasance irin wanda wuyan za a haɗe da haɓa da kirji ba wuyan kenan yana da tsawo yake ne fi safa'in gurin kasancewar shi tartar ba shi da wato wani caccakudewa ko tattarewar fata fi safa'il fidda a cikin kasancewar azurfa wato tastake babu dauda cikinta mu'tadilan khalqi kai annabi halitta shi duka madaidaiciya ce badinun yana da jiki mutamasik amma jikin wanda yake a kame a cure wanda za ga shi a sake ba lakwab haka na yana da jiki ba siriri ne can ba amma kuma ba ba tula bane sallallahu alaihi wasallam kun gane ko sawa'ul batani wal sawa'ul batani was sadri cikin shi da kirjin shi a shafasi ba tumbi da tumbi aridus sadri me yalwar kirji ne da fadin kirji ba'idu ma bainal mankibaini tsakanin kafadin shi akwai tazara dakhmul karadis yana da girman wato wato kasusuwa ko a ce gaba jijiyoyi na hannu anwarul mutajarridi wato mai haske ne wanda yake a fili da ka gan shi za ga ba wani duhu a tattare da shi mausulu ma bainal libbati was surrati wato ainihin tsakanin wato abin ga lubba shine mawdu'u fawqa sadr wato nan gurin da ake ce mishi kwarin makogaro nan to gashin shi haɗe yake da gashin kirjin shi an gane ko gashin kirjin shi ya zo har gurin ƙuyan saman ainihin wato kirjin shi haka wa surati da cibiyar shi bi sha'arin wato tun daga saman kirjin shi har zuwa cibiyar shi haɗe yake da gashi ya jiri kalhafi wanda ya tafi kai kace zare ne bai irin baje bai buzu-buzu haka ari thadayayi ari ari thadayayi wato ya kasance yana da abin ga mama wanda ya dan fito haka amma ba kamar irin na mata ba kasa ko wanda shi gurin ya shafe kamar allo to shi na annabi sallama alamar karfi kamar alama akwai alamar karfi a fasara da akwai alamar karfi a wato gaban shi kun gane ko wal batn sannan kuma wato cikin shi shi ma ari a fili yake da ma'anar bai zama dan akwai zaga dan dugulgulin ciki haka gare shi kamar curin gumba to shi na annabi sallallahu yana da dan fadi mimma siwa zalika daga abin da ke menene aril athadayaini wal batn mimma siwa zalika wanda ba wannan ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ba wato sadayaini da ciki ba to shi na annabi sallallahu alaihi wasallam bai fito ba ash'aru dhira'ain yana da gashi a abin ga tsintsiyar hannun shi biyu wal mankibaini da kafadin shi wa a'ali sadri da saman kirjin shi akwai gashi tawilu zandaini ya kasance yana da dogayen gabbai zandaini na tsintsiyar hannu da na kauri rahabur rahat yana da fadin tafin hannu shatanul kaffain yana da kaurin tafin hannu wal qadamaini da na kafa sa'ilul atraf yana da dogayen yan yatsu aw qala sha'ilul atraf duk ma'anar su daya kumsanul akhmasain yana da kwari a cikin kwarmin kafar shi wannan kwarmin kafa to nan ya lotsa suna gane alamar mutum mai gudu wanda nan din shi ya shiga ya shiga ciki masihul qadamaini wato abin ga kafafuwan shi a shafa suke babu kauje babu faso babu kaushi gane ko yambo an ma'u ruwa yana iya zama samansu ruwa an aka sa to zai iya wato ainihin ya taso a samansu shafa suke nan nan bai tudu can yayi kwari ba idan zala in annabi zai matsa zala qal'an yana matsawa ne tare a lokaci guda yakhqu takaffiyan yakan tafi tafiya ta manya kai tsaye wa yamshi haunan yana tafiya a tsanake dhari'ul mishyati yana da sauri cikin tafiya idza masha ka annama yanhattu min sababin in yana tafiya kamar yana gangarowa daga tudu wa idza iltafata iltafata jami'an in zai waiga yakan waiga baki daya khafidu qarfi yana da rumtse ido cikin wato rayuwar shi bai cika kurawa mutum ido ba nazaruhu ila al-ardi atwalu min nazari ila sama wato a rayuwar annabi ya fi kallon ƙasa fiye da yadda yake kallon sama in ka aka ce kallon saman ka ya fi na ƙasa yawa ai kaga akwai ayat tambaya ko jullu nazarihi al-mulahada mafi yawan ganin annabi sallallahu alaihi wasallama kyab ɗaya ne baya kura ma abu ido ko in ya kalla sai ma kaman bai gani ba kun ka cika kura ido sa ido zai shiga ciki ko ya suku ashabahu yana jagorantar sahabban shi shike gaba suna bin shi a baya yabduru mallak ya bisalam yana riga duk wanda ya hadu da shi yin sallama shike fara yin sallama ضعيف جدا قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وحدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال عن سمعت سماك عن سماك أحسن الله إليكم عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بديع الفم أشكال العين منهوز منهوز العقب قال شعبة قلت لسماك ما ب- قلت لسماك قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال طويل شك العين قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب نعم daga abu musa muhammad bin al-muthanna eh, da da yace daga muhammad bin ja'far bin dar daga shu'ba daga simak bin harb wanda yana cikin rijal muslim wahdahu yace sami'tu jabir bin sam bin samura radiyallahu anhu yaqulu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam dali' al-fam nabi ya kasance bakin shi na da girma ba kuma wangalele ba haka ashkala al-ayn Nabi sallama ya kasance yana da wato ainihin eh, idan shi mai tsawo ne haka wato duk wani rufin idan shi na da tsawo manhusul aqibi kuma ya kasance eh, al-aqibu nan diddige saman agara nashi ya kasance siriri ne bai- bai- bai da nama sosai قال شعبة قلت لسماك نتيم سماك بن حرب ما ضليع الفم ما أنر ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين ما أنر أشكل العين قال طويل شق العين بنج- سجيفا إذا شنا رزعه قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب wato diddigen shi ko girar shi ba ta da nama da yawa wanda girar shi ke da nama da yawa zai iya gudu sosai simak bin harb asalin hadisin shi hasani amma riwaya shi na da matsala ne kawai daga ikrima simak an ikrima muttarif duk inda ka ganshi simak an ikrima ba za ka ganshi cikin bukhari da muslim ba sau da bukhari bai ruwaito daga simak ba shi ko muslim bai ruwaito daga ikrima ba kaga ba za su taba haduwa ba cikin sahihai ne ko
قال حدثنا هناد بن السري Mm.
قال حدثنا عبد عبثر بن القاسم مم.
عن الأشعث an يعني ash'ab عن الأشعث an ash'ab عن أشعث يعني بن سواه عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر نعم. daga hannadu bin sari wanda hafizun mashhur lahu mu'allafat yana da shi ke da zuhud babu zuhud bi hannad yana cikin manyan malaman tirmidhi abthar ibn qasim daga ash'ath ibn sawwar wanda yake da'ifi ne daga abu ishaq as-sabi'i an jabir ibn samura daga jabir ibn samura radiyallahu anhu yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi laylatin idhiyana aw fi lailati idhiyana naga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare mai hasken farin wata wa alaihi hullatun hamra yana sanye da wato wata hulla kumfule ja na kaya a wannan hadisai na eh, bara da na jabir bin samura da na bara su ne suka tabbata ya nuna sanya jan kaya ba laifi ba ne an gane ko masaran kaya masarare shar shine aka kyamata ga namiji da suna cewa su ma jajayen haka to amma hadisai da dama sun tabbatar annabi ya sa jajayen kaya duk da wasu sun awwala su da cewa ba ja ne dukka ba ana samun wani rati na wani launi daban to amma dai su jajaye babu laifi ya ce fa ja'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamar sai ina kallon annabi ina kallon wata falahu indi falahu wa indi ahsanu min al-qamar ce wallahi annabi ya ma fi watan kyau a gurina wannan mutum da قال ikon ya.
حد- قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن أبو آسي عن عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل من البراء بن عازب رضي الله عنهما أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر
سفيان بن وكيع من شئت كل ما فيه daga Humayr ibn Abdurrahman ar-Ru'asi daga Zuhair daga Abu Ishaq yace sa'ala rajulun al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu wani mutum ya tambayi Bara ibn Azib akana rasulullahi akana wajhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mithla sayfin ana sallama fuskar shi kamar takobi take gurin haske qala la wani takobi bal mithla al-qamar na'am نعم قال حدثنا أبو داود المصحافي سليمان بن سليمان بن بن سلم ابن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر daga abu dawud al-musahifi suleiman bin salmin daga annabur ibn shumayl da yake masanin nahu daga salih ibn abi al-akhbar daga ibn shihab az-zuhri daga abu salama wato daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu wa arda yake cewa kana rasulullah sallama abyada annabi ya kasance fari ne ka annama sigha min fidda kamar an an saka shi da ainihin azurfa ne rajul sha'ari gashin shi sharshar yake wato a sharce yake a taje yake gashin shi ba ma sai ya bukaci matashi mashacin kai ba masharci ake cewa ko amma hadisin yana da rauni salih ibn abi al-akhdar yana da rauni min qibali hifdhi fa huwa yani yu'tabaru bihi ولا يعتمد عليه والحديث الإمام الألباني حسن شيء لغيره تكن صحيحة نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفس يعني نفسه نفسه نفسه يعني نفسه ورأيت جبريل عليه أحسن الله إليكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها جحية نعم قتيبة بن سعيد دقى الليث بن سعد وقال دم يعني الليث بن سعد فقيه مصركم عند الشافعية الليث أفقه من مالك ya fi malik sani sai dai maliku yana da ɗalibai allaifi ya rasa ɗaliban da za su ruwaito ilimin shi abu zubair al-makki kenan daga jabir bin abdullah wa hadhihi illa bi anna abu zubair kana mudallisan wa qad an'ana an jabir abu zubair an jabir yana da ahwal malamai sun yi har rubuce rubuce akai abu zubair an jabir dai ba cikin bukhari ba ba muslim ba to an kaga an kawai an anan nan na nuna akwai matsala sai dai in allais ne ya ruwaito daga abu zubair to nan haka ne ko allais ne an abu zubair ko yawwa saboda shi allais bin sa'adin ya tantance ruwayoyin abu zubair almaki ya ruwaito shi da ka wannan an ana ba za ta cutar ba kun gane ko anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ainihin ya ce urida alayya al-anbiya an bujuro min da annabawa fa idza Musa alayhi salamu darbun min ar-rijal sai na tarda annabi Musa tsakatsaki ne cikin mazaje ka annahu min rijali shanu'a kai ka ce shi daga kabilar shanu'a ne wanda suke yaman mazajen su galibi haka suke su ba dogaye ba su ba gajeru ba su ba farare ba su ba bakake ba an fahimta ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود عروة بن مسعود الثقفي كان عند يا مسلم ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه إبراهيم عليه السلام بعندي كما شيء من زمان الله صلى الله عليه وسلم ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحيا sukan ce dihiya ko dahiya alkalbi kenan wanda jibril ke zuwa da kamannin shi na'am نعم قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال قال اخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري الجريري الجريري احسن الله اليكم عن سعيد الجريري قال سمعت ابا الطفيل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما, وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت
صفه لي صفه لي قال ك- كان أبيض مليحا مقصدا نعم isnadin salimi zuwa ga abu tufail abu tufail mai gidan su abu huraira ko ya ce ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhi al-ardi ahadun ra'ahu ghairi na ga manzon Allah sallama a saman kasa babu wani mutum da ya rage wanda ya ga annabi in ba ne ba shi yasa suke cewa shine akhiru sahabati mauta an gane ko qultu sifuhu li sai na ce mai ka siffanta mu annabi qala kana abyada annabi ya kasance fari ne malihan mai kyau ne muqassadan takaitacce ma'ana matsakaici نعم yawa shi ba dogo ba shi ba gajere ba shi ba tula ba shi ba siriri ba نعم sallallahu alaihi wasallam na'am
نعم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الح- الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن ثابت الزهري وحدثني آه، حدثني قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلج الث- الثن- الثنتي الثني الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه na'am Eh, abdulaziz bin thabit ne zuhuri da'ifi ne da'ifi ne bal matruk Eh, ainihin zuwa ga ibnu abbas da yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja thaniyatayn annabi sallallahu ya kasance yana da eh, wushiriya a hakoran shi na gaba thaniyatayn sune hakora na gaba na sama yana da wushiriya idza takallama ru'ya an-nur nuru yakhruju min bayni thanayahu idan yana magana ana ganin haske yana fitowa tsakanin haƙoran shi na gaba sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ah, mu'jiza ce ko نعم to sai mu ga shi tunda mun zo babu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum